بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina maka aka saukar da ita yana so mu karatu da haka fara ce ka hadisi da gashiya wujuhu yawma min khashi'a amilatun nasiba ila nar nahaniya tusqa min ayni naniya ubangiji ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin labarin gashiya ya same ka hadisi da gashiya labarin gashiya ya same ka وتغشى وجوههم النار يوم يكون عذاب من فوق من تحت أيديهم ويقول لكم كل تعمل وترى ناتي من بنك ورم بما ماشي والدجاج وتهدي متاني مسمى كافرين وتغشى وجوههم النار wuta ta zo ta rufe jikinsu ta rufe fuskarsu ta ita ce gashiya mai rufewa wujuhun yawma idin tashiya waɗansu fiskoki a rannan yawma idin faji'a suna cikin jin tsoro afsaruwa kashiya tarhaɓuhum billah wato fuskoki suna cikin jin tsoro sun ga alamar dai abin ba kyau saboda ga wulakanci na a gabansu ga wuta suna neman ta ɓaci ta shirge da ƙarfi wujuhu yawmin kashi'a amiratun nasiba sallanaran hamiya amilatun nasibati waɗansu mutanen daga cikin su kuwa yadda musulmi ko mumine suke aiki a duniya su ma haka suke aiki duk inda musulmi ya wata bauta ko wata ibada ko kashe kuɗi saboda Allah to kusa da shi za ga wani wanda ba musulmi ba yana wannan irin wahala yana wannan irin kashe kuɗi yana wahala waɗansu ma har su hana kansu aure wai aure da ne ba za su yi da ba su hana kansu zama cikin mutane yawan azumi ba sa cin wani irin abincin kirki wai su bayin Allah ne mutarahibai ruhubaniyawa su sha wahala a duniya maimakon su je lahira su huta kawai muminai a su in sun je lahira nan ne za su soma shan wahala azaba amiratun nasibatu suna suna aiki suna wahala amma da ƙarshe ta naran hanya za su shiga cikin wuta mai ƙuna tuskamin ainihin naniya kuma za a shayar da su wani ruwa mai tsananin tafaza mai tsananin zafi shine shine da sharabu min hanimin wa azabun limun ma kana turun ga azaba mai tsanani ga kuma ruwa mai tafashe mai zafi shi za a shayar da su ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع بعد ده wani abinci sai dari dari wani abu ne mai kaya kaya a ƙasan larabawa mai muni to shine wannan kaya kayan dari na kaya din ba wai irin na duniya ba irin na lahira za a sa wato za a tallafa musu wata yunwa ne suna neman wani abincin da za su ci to wannan abin dole dole sai sun ci shi yana ƙona su yana hutu da su amma suna cin sa kuma a tallafa musu kishirwa dole dole sai sun sa tafashishin ruwan nan fuskar su suna faduwa to wani wa khalidun fi nar fasuqu ma'an hamiman wa qatta am'a'ahum su sha wannan tafashin ruwan nan yana yayyanke hanjinsu fuskar su kuma tana zuba a cikin ruwan amma a sake dawowa da wata subhanallah tsaye min ayi naniya ne da ran qamin da nan gari wani wuri ce min zislin to duk dai abin wani wuri ce zakku to duk dai abincin su iri iri ne kuma su din mutane iri iri ne kuma yadda ake abinci a duniya iri iri to akwai zislin akwai zakku akwai Allah ya kiyaye la yusminu wala yughni min ju' wai da ka ganke da'amun kana tsammani abinci ne wanda za a ci a koshi a rabu da yunwa a yin wannan abincin ba na haka bane la yusminu baya sa kiba wa la yughni min ju'in baya kashe yunwa dama an yi shi ne don azaba
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية dama su biyu ne yau mace yadda wujuhun wata tawadda wujuh waɗanda fiskokinsu za su yi baƙi an gaya muku yadda suke ga kuma wanda fiskokin suke fari wujuhun yau mai nazira ila rabbiha nazira to su kuma wujuhun akwai wasu fiskoki su kuma yau mai a wannan rana na'imatun suna cikin ni'ima da ganin su kasan lalle suna cikin jin daɗi wujuhun yau mai nazira nazira nazira ila rabbiha ila rabbiha nazira su kuma suna cikin jin daɗi fuskokin da ganin su kasu suna cikin jin daɗi wajen yawan na'ima don me lisa'iha radiya domin wa'annan fuskokin a duniya sun yi aikin da Allah ya yarda da su su ma da suka je lahira Allah ya ba su aljanna sai da suka ce sun yarda ta yi wa'annan mutanen kenan saboda haka a tsaya a duniya a yi aikin farillai da nafil fili a nisanci kaba'ira da sara'ira fi jannatin aliya za a sa cikin wata aljanna madaukakiya la tusma'u fiha laghiya fiha 'aynun jariya la tusma'u fiha laghiya fiha 'aynun jariya aljannan nan da za a sa su la tusma'u fiha laghiya la lagu fi wala ta'til ba maganan banza ba zage-zage ba hargowa ba duk maganan banza ba za ka samu cikin aljanna ba kamar yadda idan sha giya na ake doke doke ake zage zage ake hargowa a giyar za a sha ba ta da wari sai daɗi amma ko hankali ba zai bata balle ai maganganun banza na zage zage fiha ainun jariya akwai magudani ko ko magudanai masu gudana a wannan cikin aljannar akwai magudanai na amma na ammawa shine أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خس من من من, من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى وأنا في مبدانا نكوا دكوا أقول كما تسميم أقول سلسبيل تكما نكنا خاصة باين الله أين يسير به المقربون فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة كما أقول قداجي مدوكك ما سكو كاواوا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ga kuma kop kop na abin sha an ajiye suna cike ba sai ka ce wani ya ebo maka ba kuma da hannunka duk inda da hijir saka za a yi ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ذا بتاتن كي أنجيا وزرابي مبثوثة ذا شنفدونا أن شنفدا زرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آه da aka ce surun marfu'a gadaje maɗaukaka sai aka yi kamar ai in sun yi tsawo ina yaushe za a hau su gadaja ba ku gada hakumi ba har tsawonsa in ana son a hau zai ya sauka ku dubi hakumi mana har tsawonsa in ana son ya sauka din yaro karami sai masa ishe ya sauka ya zo daidai da yadda za ka hau shi balle gado na aljanna duk yadda kake son ka zai zama da aka ce surun marfu'a wannan kenan بسم الله وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بلا سدوبة بني سدوبة من سدى أبو ماماكي نهل raƙumi ga shi da ƙarfi ga shi da ɗaukan kaya ga shi da jure yunwa da ƙishirwa ba dabbar da girmanta ya kai kudu na raƙumi wanda za ta zauna kwana goma ba ta sha ruwa ba ba damuwa sai raƙumi zai zauna kwana goma sha ruwa bai damu ba kuma abincin da ya samu na ganyaye da da da kayoyi ko dan kadan ma sai ya kushe shi ya kushi a farayan ka duba ka gani mana kuma har karfinsa har girmansa in yaro karami ya ce ya sauka ya zauna ya durkusa sai ya durkusa wani rarrauna mutum ya durkusa ya durkusa saboda Allah ya riga ya hore waɗannan dabbobi ba don horon Allah ba shehunmu yana cewa in baka gane Allah ya hore mana dabbobin gida ba ga kaza kana kamawa je ka nemi kama zabuwa ka gani ga akuya kana kamawa je ka nemi kama batsiya ka gani ga saniya tana kamawa ya rika nemi kama ƙauna ka gani in zai yi ga raƙumin gida da ke da shi ka je ka nemi raƙumin daji ka yadda zai yi to waɗannan saboda Allah ya hore mana su ne shi yasa suke mana biyayya wai limin kai ba kurigat wai da sama'i kai ba rubiyat su kaga idon su su dubi sama ya Allah ya ɗauka sama rafa samka wa sawaha wa illa ila sama'i kai ba rubiyat wai jibali kai ba nusibat ya Allah ya kakkafa duwatsu a bayan ƙasa wai rabbi kai ba sudiyar yaya Allah ya shimfi da ƙasa ka duba ka gani mana mare suka ce wai nan an yi wa larabawan ƙauye wa'azi ne domin su ne mutanen da suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya musu wannan irin wa'azi shi ba larabe mai raƙumi in ya ce raƙuminsa ya ya durƙusa sai ya durƙusa in ya durƙusa sai ya haushi da raƙumi ya tashi abin da zai fara gani sama wa ila samai kaifa rufi'at to in ya in ya zauna raƙun ya yi sama abinda idon zai fara gani sama sannan idon in ya so masaukowa abinda zai fara gani duwatsu wa ila jibali kawai su in ya je wajen sauka kuma idon sai ya ga ƙasa wa ila da kaifa su dihat to an masa wa'azi da mai wannan iko wanda ya raƙumi ya sa shi mai biyayya ya yi sama ya yi ƙasa ya kafa duwatsu wannan ya ishe mu wa'azi.
فذكر إنما مذكر لست عليهم بمسيطر ذكر إنما أنت مذكر يا رسول الله كي وأزي يا كناك كي وأزي كي غرغدي كي البشر كإسر da aika in kai wannan ka gama aikinka wannan ana faɗin wannan lokacin da ba ba da izinin jihadi ba ne amma in an ba da izinin jihadi ba haka abin zai zama ba sai a kira mutane da yanayinsu idan arna ne masu bautan dodo sai annabi ya kira su yace ya ayyuhan nasu buzu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum arda firajan wa sa'a bina'an wa anzala minas samaa'i fa akhrija minas samaa'i rizqan lakum fala taj'alu illa andadan wa antum ta'lamun ku bar dodo ku bar bautan dodo ku dubi Allah da yayi ku yayi iyayenku da kakanninku yayi sama yayi kasa yayi yayi ruwa yayi yayi tsire-tsire ku rabu da dodo to in an ba su wannan takarda sun ce su ba za su bar addinin su ba ba su yadda ba ba ku yadda ba eh to ku zo mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya je ba wani zaman lafiya da mu da ku na kun ma ai sai mun hana ku sabon da ku kawo ku ma sai kun bari sai mun hana ku to nan ne sarki wanda aka musu baya zai ba da umarnin a yi jihadi wannan shine jihadi ko kuma a mutane suna da littafi annabi ya kira su يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تتبع بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أن أيكا وأهل الكتاب وأن تكدا كذو مقومة تن كلمة ده كسني إتجي لا إله إلا الله الدين ده كسني شيني الله كذو idan sun ki sun ce ba za su bar addinin su ba ba za ku bari ba to ku zo mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas yanzu ce ba wani zaman lafiya ku din ma sai mun hana ku abin da suke yin nan to nan ne za sarki zai rubuta mu takarda akan to shikenan za a yi jihadi to amma yanzu tunda ba koma Madina ba Allah yana gaya masa zakir na wanta muzakkir kai dai wa'azi iyakan aikinka kai wa'azi ka isar da aika lasta dai mu musadirin kai ba mai tilasta jama'a bane إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر sai dai in kai wa'azin sakamakon wanda ya juya ya ba da baya ya kafirce to Allah zai masa babbar azaba duniya da lahira wa yarziqan min al-azabi ladzi dun al-azabi lakbar la'allahu yarji'un ai masa azaba daga duniya ta jihadi ko ya je lahira a sa shi a wuta aminatun nasu wajen tafi ranar hanya din kenan إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisabahum a mu ne in sun koma lahira za mu musu hisabi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu za mu yi musu hisabi wanda ya kata mai kyau ko min kankantar sa in bai bata ba zai gani shi zai gama an ninninka wanda ya aikata mummuna ko in bai tuwo ba zai gani abin da yake za mu yi kenan in sun koma wajen mu a lahira in ji Allah بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولي- وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura wal fajr annabi yana maka aka saukar da ita tana so mu karatu da haka wal fajr wa layalin ashr wa shaq wal watr wal layli za yasir ubangiji yace ya rantse da asuba da al fajr ya rantse da al fajr da wannan madda wani wuri ya ce wa subhi idza tanaffas ya rantse da al fajr malamai suka ce al fajr din na daren juma'a washe garin juma'a saboda darajarsa ko ku alfajir din na daren sallan idin babbar sallah saboda washe garin babbar sallah wato arfa kenan daren arfa washe gari babbar sallah da shi aka rantsuwa saboda darajarsa wal fajr wa layalin ashr kuma Allah ce ya rantse da kwana goma aka ce kwana goma nan na farkon zulhajji ne har zuwa a yi sallah su ne waɗanda Allah ya rantse da su waɗansu kuma suka ce yana yiwuwa kwana goman ƙarshe na watan ramadana duk da yana yiwuwa saboda darajar su suma waɗansu suka ce a'a kwana goma na farkon almuharram shi ma dai yana yiwuwa duk da wa layalin ashir da na kira wa layalin ashir wa shafi wal watr Allah yake ya rantse da shafa'i ya rantse da witri cewa inda muke raka'a biyu din nan mu tsora witiri da shi Allah ya rantse ko ko Allah ya rantse da dukkan abubuwa na jama'a da na mutum daya iyakan halitta kenan ko jama'a ko mutum daya in jama'a ne shaf'u in mutum daya ne witiru zaujin wa fardun kenan ko kuma Allah ya rantse da halittarsa ya rantse da kansa wa shaf'i Allah ya rantse da halitta wal watri Allah ya rantse da zatinsa duk da yana yiwa. Wallahi izahiri Allah ya rantse kamar yadda ya da alfajir a nan kuma ya rantse da dare lokacin da daren ya ya mamaye ko ina da ko ina shi daren wa ya- ya- yana so ya yi ko ina da ko ina ko kuma dare wanda ake yin tafiyan dare a cikinsa.
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخرج مثلها في البلاد wannan rantsuwa jawabin rantsuwan nan wallahi za a tashe ku ku kafirai da kuke musun tashin kiyama wallahi kuma za a yi muku azaba sun mura tunabba'unna bima alaykum za a yi muku azaba hal fi zalika yanzu a cikin wannan rantsuwa tun daga alfajir har kawo nan bai isa abin izina ba a wurin dukkan mai hankali kasamun da hijirin ai ya isa abin rantsuwan nan ai ya isa ga dukkan mai hankali ya sa hankalinsa ya ga girman rantsuwan da wanda ya yi rantsuwan har fi zalika zama zai hijir ya rasulullahi aram tara kai fara rabbuka bi'at yaya kaga yaya Allah yayi da adawa mutanen annabi hudu fakazzabu fa alaknahum sun karyata shi mun halakar da su abinda aka yi kenan da aka ce kazzabat adin mursali har zuwa fakazzabu fa alaknahum kai fara ka bi'at irama zatil imad mutanen iram adam al'ula kenan masu manya-manyan jikuna masu manya-manyan jikuna ga tsawo ga jikuna Allah ya halakar da su da iska saɓara yari masu ma'in ta ayyami wata da ƙarfi ya sa'i ka annam a ajaz masalin kawiya da iram shi iram shi ma ɗaya ne daga cikin manyansu wanda ya gina aljannar duniya zai je ya tare Allah ya halakar da shi a hanya iram zatul imadi masu manya-manyan gine-gine da ginin dutse, an ce sun gina gida da dutse, watan hituna min jibali buyutan farhina, irin wannan gidajen wato duwatsu za a za a za a fafe a yi gidan da duwatsu akwai ba duwatsun za a jera a jera a yi gida ba a fafe duwatsun ake a yi ɗakuna a cikin a cikin gidajen sun gina gida an ce ya kai dubu da ɗari bakwai mai ban mamaki suna nan yanzu ma in ana tafiya masu yawon buɗe ido suna zuwa ƙasashen suna gani waɗannan irin gidaje. Ina mazatil imad Allah ce lam yi kula misluha fil bilad wato gidajensu da gine-ginensu ɗakunansu ba a taɓa yin gidaje irinsu ba a cikin dukkan ƙasashen duniya shi irin ɗin gidan da ya gina ɗin da ji sifan aljanna sai yasa aka gina masa gida gari guda mai abubuwa abubuwan mamaki iri-iri zai tare zuwa gidan Allah ya ce ba taɓa yin gida irin wannan ba ba taɓa yin gari irin wannan ba zai tare aljannarsa sai Allah ya harkar da shi a hanya
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد to an halakar da adawa da ƙarfinsu da komai labarin samudawa ya zo wajenka ya rasulallahi ai su ma labarin su ya zo kazzabat samudul mursalin har zuwa an aka halakar da su fa kazzabu suka ƙaryata annabi salihu aka halakar da su su ma samudawan wa samudan lazina jabu sakara bil wadi wanda suka yayyanke duwatsu duwatsu a cikin a cikin kwari a cikin wadi wannan kenan ko kuma a'a ana nufin su samudawa da suka ce annabi salihu shi shi annabi ne ya sa babban dutsen nan ya aifi taguwa ita kuma taguwar ta aifi da a yanzu in shi annabi ne nuna musu wannan abin mamaki annabi salihu yayi addu'a sai aka ji dutse yana nishi kamar yadda raƙumi yake nishi in zai aihu nan da sai ga taguwa ƙatuwa ba kamar ta a duniya nan kan ita kwata ya shida sai aka ce sai aka ce mutu ga wannan taguwa da kuka nema an kawo ta amma za kuna da shan ruwa rana ita ma tana da shan ruwa ranan shanta ba za ku ɗebi ruwa ba sai ku ɗebi ruwa ku tana da in gobe shanta ne amma za ta kai muku nono gida gida ku ta yadda kuke so to aka yi haka sai suka ƙoza suka je suka kashe ta cikin kori to da yake dutse ne ya haife ta nace jabu sakara sun halakar da sun yanke dan dutsen nan filwadi a cikin kwari kamar yadda zai zo a cikin washamsi وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد labarin fir'auna ai ya zo maka ya rasulullahi ai labarin fir'auna ya zo maka ya sha zuwa wa fir'auna zilautadi fir'auna ma'abocin turaku mai ɗaure mutane a cikin turakunsa in mutum ya ya yi masa taurin kai sai ya ɗaure shi a turakunsa ai ta zuba masa azaba fir'auna kenan allazi allazina tsawo fil biladi wato da adawa da iram da samudawa da fir'auna wa'annan su ne suka yi jabberanci suka yi ɗagawa fil biladi a cikin ƙasa a duniya meye Qurayshawa in ana ambaton waɗannan waki ambaton waɗannan ƴan mutanen nan naka nawa ma suke wanda in za su in za su hada yaki kullum ba sa hada yaki ya wuce mutum dubu sojan su wanda ba kamar su a sojance wanda suka kawo badar dubu ba dubu ba hamsin ne to an hada da su fir'auna mai runduna iri iri to su ba mun harakar da su balle mutanen ka ya rasulullahi kafiranka فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب suka yawanta ɓanna a bayan ƙasa sai Ubangijinka ya zuba musu bulalu na azaba fa kullana akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum ma kasabna bi darda wa minhum man gharaqna a cikin ko wanda aka musu azaba da iska akwai wanda aka ce kasa ta fisge su akwai wanda aka durmuyar da su cikin ruwa kamar mutanen fir'auna da mutanen annabi nuhu duk dai an harakar da su mutanen kamar su jira lokacin su yana zuwa fir'auna dilauta الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك سن الله أبنجزنك لبالمرصاد ينا مداكة كوا دك كافرين دزي وشي زي سد شيء أولين duk kafirin da ya bi kafirci ya kayyata annabawa to zai tadda Allah akan hanyar tafiyarsa sai Allah ya halakar da shi wato mirsad kamar mai tsaro don harbi ko mai tsaro don kallon wani abu to ubangiji inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kallon kowa Allah yana kallon kowa yana kallon komi kamar kowan kadai ne bawansa kamar komin kadai ne kayansa komi da kowa inna rabbuka bil misali inna Allah kana alaikum raqiba فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا shi mutum wanda bai san Allah ba amma ya san Allah kaɗan domin mutanen hawa hudu ne akwai wanda duniya kaɗai suka sani amma sun san Allah zalika wa dagum min ilmi wato iyakan abin da suka sani kenan akwai waɗanda sun san duniya sun san lahira duk suna neman su akwai wanda suka san yardan Allah kaɗai suke nema, akwai wanda Allah suke nema, to waɗannan mutane wanda suke kafirai, amma sun san Allah amma ba sa bauta masa yadda suke, fa amma insani da mafta rabu fa akramahu wa amahu idan Allah ya girmama shi ya bashi mulki ko ya bashi dukiya ko ya bashi jama'a da farin jini sai kai Allah ya kyauta mu amma haka muke mu ai wato duk dangi mu haka muke fa masu kyawun taurari ne mu duk abin da muka sa a gaba sai Allah ya masa albarka abu ko bi muka sa hannu sai ga abin yafi na kowa muna da taurari idza akramahu wa na'amahu Allah ya girmama shi ya bashi ni'ima fa yaqulu laka ce rabbi akramani Allah ya girmama ni Eh, kamar yadda karu yake cewa inna utitu ala ilmin indi amma idza aftalahu faqad alayhi qahu amma in Allah ya jarrabi irin wannan mutum faƙadar rizqahu ya ƙuntata masa arzikinsa ya zama komi nasa da kyar bai yiwuwa tsanani yayi yawa sai ku rabbi ahanani sai ya ce Allah ya wulakanta ni ni ban san abin da nayi ba wannan ya lalace wancan ya lalace wannan ya ni ban san abin da nayi ba Allah ba Allah ya wulakanta ya ga Allah ya wulakantar da shi to a Allah abin da yake so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban min amril mu'min عجبا من أمر المؤمن أمره كله خير إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له ما ماك مؤمني shi duk yadda aka juya alheri ne ko dai Allah ya masa ni'ima ya gode wa Allah Allah ce la in shakartum la azidannakum zan kara maka ko kuma in wahala ta same shi yayi hakuri Allah ce masa inna ma yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisabi kai hakuri a baka da muna da ke wannan ya abarka kanta. To, ina wasu ta ɗari wani. To, wanda tukuri mumin yasirin, wada ta hudu tara da min miskin, wata rasuna tura da aka jamma, wata hibbuna ma da hubbar jamma. Kalla ba haka abin yake ba. Ai, wulakanci, in Allah ya nuna maka wulakanci, ikon Allah ne, ko da kuke ba kwa girmama maraya fa ba ku fara ne ku gani إذا كنا أجينا كأجينا كما يجمع ذهب التوازن فبعض لا كثير بعد الكثيرين أما بالكثير ولا بل كل بربك من يتناسين من تفهمين فأتخذ إلى ربك منه wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangijin sa amma in sun ya dauka shi daga dole kan saboda alƙawarin tsawo bil ahadi ya dubo ne zuwa da in ya shiga ba a fita ya haɗa da wata ɗariƙa ɗari ko ne duk gaskiya ne ɗari uku da goma sha uku amma ba a halaka jami'a da wata kuma ba a biyar wasu wani ya sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya ko babban mutum kasa ke gidan zama zai bata gara wani gidan shi tijjaniya kuma ba a kada da sallah riƙa ita cikin jama'a kuma a gaya iyaye a idan su biyayya za a yi daɗin waje ba za a daɗin cikin juna ina kai ɗan uwa in ba ku kai kai kaɗai kuma ba a shanta ba saboda ma karamar shehu tijjani lokacin da zuwa wannan sharɗi cikin ɗariƙar sama da suka ca a kansa abin da ya tsoro bayan ƙasa wani yana haramta Allah ya duniya nuna karamar shehu tijjani duk duniya in ka je gidan mai zara da rubuta no smoking no smoking ba kuma kaddami ne rubuta ba saboda saboda karama ce ku gani no smoking no smoking ku fara tsoron Allah sai da ku da mun min sa da nisan ji abin da yana ba ku iya ba ba ku iya su ku ba ku ba ba ku iya ku ga ku da mu kalla ban la tukrimu yatim ku dai mutane ba fa girmama maraya wato ba kwa ba shi garatan da zai mantar da shi abin da ya same shi girman waraya wani abu ne wanda zai sa mutum ya zama ba mutum a wurin Allah a ji tausayinsa ba abin da raba tsakanin ƴaƴanka da maraya sai numfashi ɗaya in numfashin ka ɗaya ya shiga ya ƙi fita ƴaƴanka sun zama kawo wannan marayu in numfashin ka ɗaya ya fita ya ƙi shiga shi kenan in ya shiga ya ƙi fita shi kenan saboda haka duk wanda yake so a girmama ƴaƴansa ya girmama marayu wanda ta kuma shi wala ta hudduna da arada bi miskini ko ba ku kuɗaitar da mutane su ciyar da miskinai saboda haka ne kuka zama Allah yake cewa ba ku san tashin kiyama ba a ra'ayi ta lalli ka zibi dini fa za a dika lalli duk da tima wala ya fudda arada bi miskini fa wailun lil musallina alladhina hum fi ko mutum yana sallah in wannan hali na zare to sai an masa azaba ba kamun yi aljanna
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما باكو أجرهم ولا ريو kuma in an ba ku amanar kuɗin su ku rike musu kafin su girma sai ku cinye kuɗin marayu haka lamma ci na gaba ɗaya wata hibbo da ramana hubban jamba ko kun cinye wa miskinai ai kun cinye wa kun cinye wa marayu kayan gadon su kun hana miskinai raban su saboda ku ba su son dukiya ne ko da son dukiya ta zuwa mana hubban jamba wato so gaman ne كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
وجاء إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وغيره الذكر كل دي كهنا مرايو أبي سدين كلك توتز كنا أنجز أسدين كنا تشين دوكير مرايو دين inna lalina ya yakuluna walida da zulman inna ma yakuluna fi qulubihim nara duk mai cin dukiyar maraya wuta yake ci ko zai je lahira ya shiga wuta idza dukkan lalu dakkan dakkan wata rana tana zuwa ranar da Allah ya dandake kasa dandakewa idza zulzilat rabbu zilzala wa akhrizat asfara wa qad salwara ayu tadza akhbara wa ja'a rabbuka wal malaku jaffan saffa nan da Allah ya zo da shi da mala'iku sahu sahu za a zo filin tashin kiyama kenan. In ka an ce Allah zai zo wuri, to kar ka ɗauka zuwa irin zuwan wani mutum ko waɗansu mutane ko waɗansu irin halitta. Shi Allah duk kayan duk komai wanda ya shafi Allah wala yitu na bi ilman ba wanda yake iya sanin abin da ya shafi Allah na zatinsa. Kowa dai abin da aka gaya maka sai ka yi imani da shi. an ce Allah yana zuwa da mala'iku sabu sabu a filin kiyama kace na yadda na imani akan yadda shi Allah ya sani in an ce zai sauko da asuba yana neman masu neman gafara kace na yarda akan yadda Allah shi ya sani amma ba kan yadda hankalinka zai bata ba yadda hankalinka zai baka in an ce azubahi zai sauko wuce azubahin a cikin azubahohi can azubahin ga watanni za daban ne azubahin ga watanni ga daban ne azubahin nan kaduna daban ne azubahin senegal daban ne azubahin amerika daban ne kowane lokaci akwai azubahi in kowane azuba zai sauko ne kaga ba zai zauna kan al'arshin ba don kowane takarda akwai azubahin waɗansu mutane to hankalin ka karka za ya wurin bai sai ya gare wani abu nan sai ka ce kai imani annabi ya ce Allah yana saukowa ko wani asuba yana neman masu neman gafara yana neman masu addu'a yana gafara biya musu bukata kace ka yarda kai imani an ce Allah zai zo da mala'iku filin kiyama da mala'iku sabu sabu kace ka yarda wa ajraka al-ardu bi nuri rabbika wa udal kitab wa hiya bin nabiyyin wa shuhada'i wa kullu bainahum bil haqq wanda aka nan ne kaza aka kawo wata ƙasa mai ƙirƙiri, a kawo annabawa da shuhadawa da siddiƙai da sagai da kowaɗanne mutum Allah ko ya zo da mala'iku za a yi hisabi kenan kaje ka yi imani. Wa ya rabbuka wa rabbuka kun safa.
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى a lokacin wajiya bi jahannam wajiya yau mai bi jahannam rannan an kawo jahannama kusa da mutane ga ta nan kusa da mutane wa burri da fil jahimu liman yara ga ta nan a gaban mutane wa ulil da fil jannati lil muttaqin ghayra bayyi haka kuma aljanna ba ta da hisa wajen masu tsoron Allah wajiya yau mai bi jahannam ran da aka yi wannan ga Allah da mala'iku sun zo wannan fili ga annabawa da siddiƙai da shaida da salihai sun zo wannan fili ga shaidanu ga bala'iku komi da komi yana nan a wurin to rannan yau mai ya tazakkar insan rannan ne mutum zai yi tuna wa ne da zikira zai tuna to yaushe zai ina amfani wannan tunawa din yace da na shina da na kyakkyawan aiki na tanadin wannan rana zai faɗi yake ce da na shina da na yi tanadi saboda wannan rana wa an je lahu zikira to ina amfanin tunanin sa yanzu kuma ina amfanin tunawar yanzu kuma ba da amfani bayan lokaci ya wuce يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي زي تجمت إلى إيه ina ma da na gabatar da kyakkyawan aiki a rayuwata a duniya saboda wannan rana yana ihu ya rage ne kaddamta da hayati lokacin da Allah yake gaya masa ya ayyuha allazina taqullahu wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wa taqullahu Allah yana kira mu kullu ya ku mana ku ji tsoron Allah kowa ya sa ido ya ga abin da ya aikata wanda zai amfane shi don gobe kiyama kar mutum ya zauna haka a cikin awa 24 nan kar ka lalata awa 23 kawai ka bayo Allah awa daya in kana da kirkin ma kenan ka san abin da kake gabatarwa wanda zai amfane ka lahira ko na bilbili ko sadakoki ko istighfari ko salatin annabi ko la ilaha illa kar ka bar rayuwarka ta a banza kar ka ji maganar mutanen da san Allah ba san annabi ba wai suka ce wai mutum in ibadarsa ta wuce ta annabi ba a so duk wanda ibadar ta wuce ta annabi ba a so ibadar annabi wani mutum ya wuce ibadar annabi ai ko mala'iku ko mala'iku ibadar su ba ta kai ta annabi ba suna sune dai a yi sabbihun laila wannan hada suna ba da wani lokaci zai ibada dare da rana aikinsu ibada su mala'iku ba za bacci ba za aure ba za bayan gari ba za fitsari ba za wani aiki zai ibada dare da rana har su ibada su ba ta kai ta annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya wuta Allah shekara dubban miliyoyi ba iyaka har Allah ce masa ahamadu wato a abadu a abadu lillahi ahamadu lillahi shi ne ya fi kowa bauta wa Allah shi ya fi kowa gode wa Allah kar ka ji magana wanda wasu annabi ba suna tsammani akwai ibadar da mutum zai yi zarce ta annabi a ibada akwai iyakantacciya ba ƙari ba rage in ka ƙara ba a so akwai wanda aka buɗe ba iyaka يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آه يوم ذي الله عز وجل أحد فيومئذ الله عز وجل أحد وأن رانا فا ذاك عذاب الله زي وكافرين wanda baka taba ganin wannan irin azabar ayyuwa wani ba ba kafiran makka suna ɗaure muminai suna wahal da suna azabtar da su ba to lahira za su da azaba irin wanda ba su taba gani a duniya ba ada yau irin su la yazu ba za ba ahad wala yusiku wa saqa ahad ba wanda iya ɗauri irin Allah ba kuna ɗaure muminai kuna gana musu azaba ba to ran lahira za ga wanda ya bi kowa iya azaba shine Allah ba wanda ya bi iya azaba ba wanda ya bi ɗauri يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي haka ka'idar take idan Allah ya faɗi abin da za a yi wa kafirai na azaba mutane sun ji tsoro nan da nan sai ya kawo maganar jin daɗi don hankali ya kwanta a nan kuma an kira ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu ya ce rai wadda ta ta natsu da Allah wa yahdi ilaihi man anaba Allah zai sa annabi ya kira mutane zuwa ga hanya, Uttu ila sabili rabbika. In ya kira zuwa ga hanya Allah sun hau, sai Allah ce masa wattu ila rabbik. Ba sun hau wannan suna tahowa ba, to ta kira su ga wurina. Wattu ila rabbik. Sai ce wa yahdi sai kuma Allah ya karbi mutumin da kansa wa yahdi ilaihi man anaba. Ya shiryar da mutum zuwa gare shi shi Allah. Sura ne ake wa haka الذين آمنوا وتمئن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تمئن القلوب mutanen da kowa da abin da ya dame shi wani maganan mata wani maganan kuɗi wani maganan saye da sayarwa wani maganan mulki wani maganan siyasa wani maganan kowa da abin da ya dame shi su waɗannan kuwa ambaton Allah ne ya dame su allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah da ambaton Allah zuciyar suke suke natsuwa to in mutum ya kai wannan matsayi kenan ya tashi da da maqamu tauba ya zo istiqama ya zo taqwa ya yanke zangon maqamul islami ya zo asiqu wal ya hau maqamul imani kenan ya fara sama asiqu wal ikhlas wal tumaninatu to iya zo wal tumaninatu to shine allazina amanu wa tamma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah sai ya ayyatu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki to za a shiga maqamul ihsani kenan inda za a samu muraqaba mushahada ma'rifa kamar yadda aka ce inna rabbaka labil mirsabi to ya ayyatu nafsun mutma'innatu ya ke rai wanda kika damu da Allah ubangiji kika natsu da shi da ambatonsa irji ila rabbi koma wajen Allah ubangijinki radiyatan mardiya ki zama kin yarda da abin da Allah ya baki Allah kuma ya yarda da ke ya yarda da ibadaki ke wannan irin rai wadda take ba nafsul lawama ba ba nafsul amara ba ba nafsul lawama ba ba nafsul mulhama zakiya ba a ta ga ta iso wajen Allah irji ila rabbiki ta koma wajen Allah ta da komai sai Allah shi kadai radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi to ki koma cikin suruki bayan jazbu koma cikin bayin Allah cikin suruki bayan jazbu kin je wajen Allah to koma cikin suruki farkuli fi ibadi da karshe warkuli jannati ki shiga aljannata Allah ya shigar da mu aljanna
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ta makka ce annabi yana makka aka saukar da ita la uqsimu bi hadha al-balad ubangiji ce ya rantse da makka wannan gari la uqsimu bi hadha al-balad na rantse da wannan gari inda aka gina wa Allah daki in ji Allah din inda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a adamiyya inda aka haife su Abubakar su Umar su Usman su Ali su manyan sahabbai muhajirai na Makka duk aka haife su Allah ya ce ya rantse da wannan gari la ukun bi hadal barak lokacin da ko har yanzu mutane suna jayayya shin da Makka da Madina wani gari ne yafi daraja waɗanda suka ja Makka ai garin Allah ne Madina kuma garin annabi ne, saboda haka mu a garin mu irjizu Makka ta fi Madina. Sai ka to an yarda Makka garin Makka ya fi garin Madina ko eh to har masallacin manzon Allah ka ce a bar da masallacin manzon Allah. Masallacin manzon Allah ya fi garin Makka. To aka ce ya fi garin Makka har ya fi Ka'aba masallacin manzo Allah ya fi Ka'aba ja masallacin manzo Allah bai fi Ka'aba ba Ka'aba Ka'aba ta fi masallacin manzo Allah sai aka ce to Ka'aba ta fi masallacin manzo Allah har wurin da manzon Allah ɗakin da yake aka ce ai wannan ɗakin kam sama da ƙasa al'arshi al-kursi komai abin da kake bai kai wannan wurin daraja ba wala wannan إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عند النبي يكي أينزو إلا النبي أنا كو إنا دو إن الله يكي أنا تريد النبي سا saboda haka in kai sallah ka gaida Allah wanda ya sa ka sallah annabi ma sai ka gaishe shi a cikin tayya yayi sayidin akan sallar ka ta wurin ibada ya za ka yi kai raka biyu sai ka ce attahiyyatu lillahi wanda ya sa ka sallah kenan ubangijinka attahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salatu lillahi dole sai ka ji assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi dai zuwa Allah ta tabbata gare ka ya kai wannan manzo in fa baya wurin kai ƙarya ƙarya ko cikin sallah ai wajen sallah ma ƙarya haramun ne balle cikin sallah kuma ka ce ya kai wannan kai da yana madina cikin ɗaki ne ba za ka ce ya kai wannan ba tun daga ya kai wannan to yana tare da kai kenan in dai ka tabbata Allah yana tare da kai ho ma ku aina ma kuntum to annabin ma yana tare da kai ha ko qur'ani ma ya faɗa wa qul imalu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimi al-ghaibi wa shahadati fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun ya rasulullah ga yawa duniya kowa ya tsaya ya mini aiki ya mini ibada duk inda yake ina kallonsa kai ma kana kallonsa muminai kuma masu wucewa suna kallon sa kamun a koma wurin ba da shaida na ƙarshe zan nana ta wa qul imalu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu ku yi aiki Allah yana ganin aikin ku annabi ba yana ganin aikin ku wal mu'minuna mu'minai ma masu wucewa su ga kuna sallah ai sallah suke da mu dakata sallah suke yi kaga mu'minai sun ga sun ga sallah ku kenan saboda haka duk inda Allah yake na tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan zane manzon zane yarda da zane amma ba sharikin sa bane ba dan sa bane subhanallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la sharika lahu annabi kenan saboda haka tunda aka ce tunda aka ce inda annabi yake kwance sama da ƙasa ba wurin da yake wannan wurin daraja wannan wurin yana wani gari ne yana Madina Madina kenan Madina shine garin da dukkan garin duniya a yanzu lokacin da annabi ko a Madina ba Makka ta fi kowane gari a duniya don ba garin da yake ɗakin Allah sai Makka amma tun da annabi ko a Madina kowane gari a duniya Madina ta fi wannan garin daraja don kowane gari iyakan darajar gari baitullahi ne yake garin amma ga inda rasulullahi yake yanzu in zaka shiga in zaka shiga musulunci in kace la ilaha illallah ka'batu baitullah ka musulunta dole sai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi kenan sallallahu alaihi wasallam la uqsim bi hadha albalad la rantse da wannan gari balle ma fa in kana gari la uqsim bi hadha albalad wa anta hillum bi hadha albalad alhali fa kana gari kana sauke kana zaune a garin wa walidin wa ba walad na rantse da ma'aifi da abin da ma'aifi ya haifa, ma'aifi nan Adam, abin da ya haifa ‘ya'yan Adam, ma'aifi nan Ibrahim, abin da ya haifa annabawa, ko ko ma'aifin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi manzon Allah da aka haifa, kowanne ka faɗa yana yiwuwa, Allah ya rantse da Adam da abin da Adam ya haifa, akwai annabi Muhammad a cikinsu. Allah ya rantse da Ibrahim da abin da Ibrahim ya haifa, akwai annabi Muhammad a cikinsu. Allah ya rantse da ma'aifin manzon Allah da abin da ma'aifin manzon Allah ya haifa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa walidin wa ma walad da gargaran linsan fi kabar jawabin rantsuwa haƙiƙa mun halicci mutum a cikin wahala ya fi uwarsa in ta ɗauki ciki wahala in ciki ya girma wahala in ta zo aihuwa wahala in ya zo wahala ciwon haƙori ya dame shi ya tashi cikin wahala ya faɗi ya tashi ai masa tafiya wahala da yake kullum cikin wahala yake idan ya kyauta wa kansa ya yi imani to wahala ta ƙare ran da ya mutu.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لقد فرنا الإنسان في كبر أيهزو أن لا يقدر عليه أحد شيئا أدم إيه كرفي yana tsammanin ba wanda yake da iko a kansa kamar yadda mai ƙarfin nan na makka wanda yake kirarin ƙarfi yana tsammanin ba wanda yake da iko a kansa ne ai muna da iko a kansa ai hatu Allah ya jira da had ya qulu ahlaktu malan duba da yana cewa na kashe kuɗi da yawa don in ɓata lamarin Muhammadu amma lamarin bai ɓaci ba yana kira gashi ya ɓata kuɗi da yawa don ya ɓata lamarin Muhammadu amma bai iya ya ɓata shi ba ahlaktu malan duba da ai hatu Allah ya rahu ahad yana tsammanin lokacin da yake wannan wahalan na hada mutane shiga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai ganin sa ne ana ganin sa.
ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فركتهم الأعظم شو ونن كافري wane ne ya masa ido biyu ne ba ne ya masa ido biyu ba waye masa harshe ne ba ne masa harshe ba waye masa labbai guda biyu ne ba ne masa ba haram na kallo aine wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain na dora shi akan mararraban hanya guda biyu ga hanyar alheri ga hanyar sharri duk wanda ya zaba zai tafi da shi wa hadainahu najdain fatamar aqaba to ya mu tsaya
فلقد العقبة sun ce mu tsaya anan to alhamdulillah to wanda suka kawo sadaka dukkan su Allah ya san su ya san sunayen su ya san abin da suka kawo kuma ya san sakamakon da zai musu Allah ya saka musu da alheri duniya da lahira Allah ya gyara musu duniyar su Allah ya gyara musu lahirar su Allah ya sa musu da imani albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da maran mu da maran maran mu Allah saka shi wurin mu da alheri Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye kasar mu Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya ai sa addu'a Allah ya kiyaye Najeriya dukkan fitinu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Kar a manta ran Laraba za mu yi sauka, za mu ɗaure Ƙur'ani, a zo a karbi addu'a. Kowane lokaci Najeriya tana neman addu'a babu kaman bana. Kowane lokaci ɗan Najeriya neman addu'a babu kaman bana, a zo a karbi addu'a. Allah ya ji gamu su ji maza da mata rayu da baka tuwa barka ne sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد